وسلم على من هو للخير رحمة وشفاء وابتداه الذي بين الفراش وقد ساء ضيفه وشراء صل يا رب ثم سلم على من هو للخير رحمة وشفاء ورأى المصطفى أتاه بما لم ينزله من دونه الوفاء اللجاء صل يا رب ثم سلم على من هو للخير رحمة وشفاء هو ما قد رآه من قبل لكن لما على مثله حد الخطاء وأحدت حمالة لحد السيرة وجاءت كأنها الورقاء وسلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وارحم على لسانه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى za mu tashi imam hutu ke jawabi a kan mutum biyar waɗanda su ne suka lalata bayan ya faɗi mutum biyar da suka yi shirin batanci ga matan Allah shi kuma ya dawo da samun mutum biyar waɗanda suka zamo su kuma ba su musulunta ba amma kuma sun ba da gudunmawa wajen ba da kariya ga ma'aikin Allah. Sai ce kujiyar kamfato a tsaye fasijin kamfato. Wayancan biyar ɗin idan sun cutar da ma'aikin. Ga wasu biyar ɗin su kuma sun fanci al'amarin rubuta takarda da aka yi na yanke hulɗa da dukkan wani hakim da suka yi ta ƙoƙarin a dakatar da ma'aike da a wanda yake abu ɗalib bai biya musu buƙatar su ba sai suka tsara wani sabon tsari shi ne a yi ƙoƙarin dakatar da duk wata hulɗa da wani hakim ba za a siya ne gare su ba ba za a siyar musu ba ba za a aure su ba ba za a aurar musu ba haka aka yi ta yi tsawon shekara uku sai aka samu waɗansu mutum biyar da suka ce wannan abin ba daidai ba ne kuma ba za su yarda da shi ba waɗannan mutum biyar sai suka fara ba da shawara akan cewa takardar nan da aka rubuta dole sai an lalata ta ma'aikin Allah sai ba da labari yake kafin su je ma Allah ya lalata ta sai ce biyar sun zamo sun yi fanta birkan sani da waɗancan biyar ɗin na baya in kana lil kirami fida ai in kana lil fida da ba shi kan fanta lil kirami ai daga masu karamci take fitiyatu wasu matasa ne biyar bayyana su wanda suka koye ala fi'il khairin a bisa aikata wani aiki na alkhairi ita koye wannan abu na su kwana da shi hamida su wa amra wanda wace gari wanda suka furta labari mutanen da gari ya waye musu sun yaba da godiya da irin wannan aiki da suka yi wani masa'u safiya da maraice ana yabawa da aikin su ya da amri ban al'adabi cikin lamari wanda a tagu ba da hishami bayan hisham farkon wanda ya fara zuwa da shi shi ne hisham a bin mutsari wanda ya je samu zamhan ya ce shi bai na ganin dole a gaya za a yi a yi suna fito da mutanen makka akan wannan takarda dan ƙafe shi a to an yi maka wannan da yake yafi na ra'ayina shi ne gudu yake annahul fatal azka shi kam ai dama mataki ne mai yawan zuwa shiwa shiwa su mu sha mu da wasu hayu daga nan suka ɗan kuma suka da suka yi shawara da su hayu wal mut'im bil adiyin da kuma mut'im bil adiyin shine sifan na hudu wal mutari wa abul mutari suka yi suka yi shawara da abul mutari min hayu sha'u ta yadda suke so na ƙarfi su kura masu ayyuwa sunan suka yi suka warware ɗaurin igiyan nan ta wannan takarda mu kura masu ayyuwa ɗaurin igiya na wannan takarda wato a nan ya siffanta takardar ne tamkar igiya ce da aka tufka ta aka yi tufki tufka ta sharri su kuma da suka je na ƙarzuwa sun suka warware wannan kullum suka samu mutanen makka a wani zaman suka ce ba su yadda da wannan takarda ba inda dan alaihim a lokacin da suka je sai zaman to an yi tsanani a gare su wannan tsananin ya zo min al'ida daga magauta al'anda masu tattara a wajen ganawar tasu masu tattara a wajen ganawar su da al'anda sai zamo sun nuna musu kiyayya to a nan ne ga aka yi rijali da aka ce ai wata kan wannan abin da aka yi wa banu hashim ba a kyauta ba a ji a warware ta kaddan nan sai aka tsunguma da aka dabi kafin su je manzon Allah ya ce ko sun je ba za su samu takaddar ba za su samu ta lalace ana shiga ko sai aka ji aka samu gara ta cinye gara ba abin da ta bari a cikin wani takarda sai bismi Allahumma shi ne sai ke azkara tuna ai ko ta tunatar da mu da akliha wato azkara tuna mu tutan azul bai tuna ga al'ardat azkara tuna al'ardat da karqam ai al'ardat da karqam wannan gara al-karsa wanda take biya ba ta magana da saboda ta yi shiru ba wanda ya san abin da take ita saboda kishin manzon Allah an rubuta takarda ta sunar da ma'aiki sai gara ta shiga cikin ɗakin Ka'aba ta hau jikin wannan takarda take ta cinyewa takardar ba abin da ta bari a cikin takardar sai bisu kallahu sai ce ai kar mu manta azkaratna wannan gara ba ta tuna mana bi akliha da wannan ci da ta yi wa wannan takarda ta tuna mana akilan misali Suleiman irin cinyewa sandar annabi Suleiman shekara ta a baya wato ba a san annabi Suleiman ma jallahu ala mawdisu illa jabatul ardi ta akulu mai tsada to a nan wannan cin da gara ta ci wannan ta ci wannan sanda sai aka gane annabi Sulaiman ya riga ya yi wafat kin kin tuna mana abin da kika yi a baya wato inda kin fallasa annabi kun fahimce ni to ai kuma a yanzu kin zo kin ba da gudunmawa ga wani annabi shi kuma annabin da kika fallasa mutuwarsa ai girman sa da kai girman annabin da kika ba wa kariya ba da ka in wancan garar ta zamanin annabi Sulaiman ta yi aikin da wannan garar da ya ta zamanin ma'aikin Allah ya ja mai jirgin ruwa na gara. An fahimce? Wanda akbaran da zai To ai da abin da za ta yi na dama manzon Allah ya ba da labari. Wa kam akara da kam'an da yawa ma manzon Allah yana fadda abin da yake koyayye na gurgu-yurgu siba'u wanda a halin fakuwa cikin fakuwa riba ya zamo rikafte ba a san da shi ba amma manzon Allah sai ya fallasa a san da shi la tuhul daliban da zai guda la ta kalka da ka shu daliban da zai a gefen ma'aiki guda masa zama mai zalunci shine masan domin kuma al'aswa lokacin da ta zama to al'aswa munanan abubuwa ta shafi manzon Allah da kuma tsiyansa kan ka ta shuɗe a jaba manzon Allah zaman to kai azzalimi a ka tsaya da cikin masu karewa ma'aikin Allah kullu amrin laban da bidina shi ba duk wani lamari da ya taso wa annabawa na tsayin na tsanani fa shiddatu fihi ka ga tsananin duk tsananin da za ta ga ake ayyuwa annabi a wani a cikin annabawa ai tsananin nan mahamudatu abin yabo ne warrafa'u kuma yalwa ƙarfin tsananin shi ne ƙarfin yalwa ba don komi ba su annabawa ai kamar zinariya ne idan shi zinare baya amfanuwa sai an sa shi a ina sai an sa shi a wuta in zinare ba a sa shi a wuta ba ba a ganewa kimarsa da darajarsa sai ce ai lauya masul nudaru idan da a ce wulaƙanci zai ke shafar annudaru zinare ila annuda inda wulaƙanci zai taɓa shi minan nari daga wuta ai da masila lin yuzari silahu da ba a zaba wa zinari a silahu konewa ba ai da ba a zaba masa konewa ba sai kaga an zaba masa konewa sai an kona shi ne tukunan darajar ba ta bayyana shi annabi sai an je goma jarrabawa da tukunan darajar annabi take kara bayyana a cikin mutane kam yadda annabi ya kafa Allah da yawa ba hannu annabi yi ga annabinsa kafa Allah Allah madaukakin sarki ya ije masa da yawa hannu za a zo da shi domin taɓa ma'aikin Allah amma Allah ne zai tsare wa manzon Allah wasu kalki kasratu su kuma a lokacin mutanen suke da yawa wasu kira'u suke da karfi da karfin iko da jarumta na taɓa manzon Allah amma shi ko manzon Allah duk wannan hannu da aka sa na taɓa shi Allah ta'ala yana tsare masa baka ga ba in da hawa da gurin ibada shi kadai ya tashi yake kiran mutane shi kadai wa amsat min amma kuma an yi yammaci a gare ki fi kulli muqlatin al-qada'u yamma ta yi duk wata izaniya ta zama mutuna da kwantsa cikin ganin sai ta sai ta ƙara da ma'aikan Allah al-qada'u shine jam'i na kaza wato kwantsa dukkan idaniya ta cika da fansa na ganin ya za a ga bayan shugaba sallallahu alaihi wasallam hamma qaumun bi qatli wata jama'a ta ma yi niyyar kashe shi ba ba sai ba amma sai tabbabin yake ke na alwaran ta wannan Allah ba eh shine cikin targaba su ne da hali ya ya ya zo ya tadda sahabbai sun yi bashi ya dauki takwabinsa ya yi kan ma'aiki ya tashi ma'aiki kuma ya ɗauke ta babban ma'aiki sai ya ce wa ma'aiki wa zai tsare ka a gare ga takwabinsa a hannun ma'aiki a hannun takwabin ma'aiki a hannun ma'aiki Allah ya ce masa Allah ne zai tsare ba kuma wani jumla ya mutane da na faɗa ba kawai haka yake Allah yana cewa Allah sai takwabi ya bar hannun gaurar su ne da harin ke dawo hannun ma'aikin Allah da kan kuma wasu wasu da ya kai a kaza mu mafi alkhairi bai karba shi ne manzon Allah ya kare shi to fa da yawa fa abu sun zai ga tukun bi yaki wa fa an dan suka wa ba su karwa irin suka wannan na masu haske wa abu zalim haka nan abu zalim izra'a ulu alfahari lokacin da ya ga wuyan amalar raƙumi ilayya a kansa ka annabul anqam da yaga wuyan nan na amalar raƙumi a kansa kai ka ce al'anqa'u durwan tsuntsu ne durwan tsuntsu ne shi durwan tsuntsu sai ya tashi daga yammacin duniya ya tafi gabashin duniya an ce in zai yi tafiya ta miliyoyin mil a ƙanƙanin lokaci zai yi ta amma ba idan zai yi ta idan a tafiya saboda tsabar saurinsa da gudunsa in ya zo in ya jaki wani wani wani ganye a cikin wani rijiya wato tsabar sauri a ce ya ruwa jaki wani ganye a cikin wani rijiya to in ya tashi dawowa saboda tsabar fesin da sai ya ruwa tsara jakar wannan ganyen wato a fesin da ya tafi in zai tafi a can miliyoyin mil to a haka yake ƙara dawowa wasu na cewa kawai laraba ne da ke ba da tsakanin shi don su nuna saurin kaucewa in za su ba da ba sauran kaucewar wani abu to shi ne yake sai a lokacin shi abu dal iskan nan iskan iraki iraki ya zo garin maka shi ba musulmi ba suka ya zo da kayansa sai abu da ne sai ya siya da abu da ne sai ya siya to a lokacin nan sai yake ba shi kudinsa ya ba shi sauran a sauran kuɗi daga baya a karba lokacin karba yi da ya zo yake ya ba shi sai ce ba zai ba da ya za ba za ka bayar ba ita ka ka samu wanda zai kwata ba ya zaga gari duk in duk wanda ya je gwamnati ya ce masa ai in ji abu da ne ba za mu iya kwata masa da ya je wajen wasu ya suka ce masa in kana so a kwata masa ya ka faɗa wa manzon Allah shi ba musulmi ba ne sai zai kawo tsara gun ma'ai an ce in ka shiga cikin wannan zance abu da zai ɗauka ya ba shi kuma a lokacin abu da duk garin ba wanda yake yi irin ma'ai aka faɗa ma'aiki sai ma'aiki ya zo wajen yadda an ce ka ka rike kuɗin iraki ina kuɗin yake wani kayan sai ke biki rashi in ya rasa wanda zai je kirawo sai kai ana ya kira mu wani wanda nake jin tsoron sa ba kai ba ma'aikin Allah sai daga hannun da ke in baka bayar ba zan daka ka a wajen nan Abu Jahl da ya daga kai ya kalla hannu sai tsammanin ma'aikin da ke mala'ika Jibril yana baya sai mala'ika Jibril ya koma wani katon amalar rakuni da Abu Jahl bai taba gani ba kuma ya tsaya a saitin kansa idan ma ya sauke hannun ba hannun ne na zafa ba kan raƙumin ne zai make to shi ne sai ana yake cewa ai ya zo kan amalar raƙumin nan kai ta yi tsammanin an kawo ya sayi wasu in ta bauce kansa lalla ba za ta ƙara jin tsoriyar wani abu da ba to yana yana jin haka sai ke tsammanin an kawo ce wato zulwar sun ne wakta dabur da ne a lokacin manzon Allah ya ce kawo dainar iraki ka biya bashin nan na iraki wa ƙarsa abin bayan ya nuna na masa sirkayya wa shira'u da siya to a lokacin nan war al-mustafa sai ya gama zaɓaɓɓe abin zaɓi ya zo masa a ataku bi malam yan ya zo masa da abin da ba zai iya tsira daga shi ba دون الوفاء idan ba دون الوفاء النجاو koma bayan wato wannan tsiran nasa alwafa'u shine suka wannan bashi dun alwafa'i annajabu koma bayan wato tsiran nasa shine ne alwafa ya zama ya cika wannan abin da ake masa idan bai biya ba zai tsira ba sai aka ga cikin sa yana ɓar ya ɗauki kuɗin iraki har ma ya ƙara masa ya bashi mutanen maka suka bushe da dariya suka ji ashe duk suka bakin da abu da kake akan wannan bawan Allah idan ya tsaya a gaban ka duk kuri kake zuwa kake mutane a a a a club ƙarya kake ba za ka iya yin komai ba shi ne yace wallahi ba dan na ga wannan rakun ba zan dauka a baya ba yace amma babu wanda zai ga wannan rakun a gaban sa ne dauki abin da aka ce ya bayar da ba bayar ba dan in ban bayar ba rakun ne zai mun abin da ya mun aka faɗa ba ake sai mun mutu sai masa ai ba wani bane mala'ika da ne da ya da da bai ɗauka ya bayar ba da yau sai ya ƙara haifan wani abu da Allah amma ba babu wannan abu da Allah ya riga ya kuwa matsalar awo nan gaba shi matsalar awo hakika shi ne abin da ya gani min kabulu a kafin wani lokacin lakin ma ala mislihi yu'azzil kazawa amma abu kafin mutunsa ake kididdiga wato kurakurai bayan abu jahal kuma sai aka san wanda tabbaci ya wannan yana da samun mana irin abin da ya faru a garin makka masu son taɓa ma'aiki suka kasa ya aka san wanda tabbaci ya ita ummu kabilin malamai na cewa ba a ce ummu jamilin ba matar abu lahari ta ji an ambace ta da amma ta kaɗa ita ce yanzu har kwatan fasila a ce ni za a yi wa ni za a yi wa gidari ita ta ɗauka abin waka ne ta ta hannu za a zo a yi wa zambo a ce mun wai hamara ta haɗa wa fili da abul abul min masani shine da ta ɗauko manya manyan duwatsu ma'aikin suna zaune da shi da sai dawo sai sai dawo kai ya rasu lai surar nan ba ta sauka matan nan ba ga ta nan ni na san ba za ka yi faɗa da ita ba amma magatanin da duwatsu in ta zo kama ba ramawa za ka yi ba mu kuma ba za mu tare za a yi tashin hankali a garin ya rasu da layi da tashi kamar kamar wannan rabu da ita ta rabu da ita a'a abin da nake mula duwa su ne a hannun ita ba ta ta kawo sunan kan za ka yi a lokacin ya karanta ya zaka hanta Qur'an ko da Allah bai raka wa bayan da la yu'minu ko bil akhirati hijaban masura yana karanta wannan yana karanta wannan ayar ba la ba la zana aka ba ita dai ta zo ta da ta zo tana tukun tun a hanya ba take ta bala'i tun daga gida tana musiba da zuwa a hannunta za ta zo amma da ta zo ta hango ta yi da abokan to ta tsaya a daidai inda kamar ma'aiki a daidai nan ta tsaya ina abokin da ka yi wallahi yau da na same ku tare da da na roƙe masa sai za ku kai ke kallon ma'aiki da ma'aiki a zaman da matsala ta zuwa roƙe na yake ba ta kai shi ba shi ne yake wa a addat hambaratu al-hadabil fijra wa ja'at ka anna al-waqa wato ita hambaratu al-hadabil ta tanaji dukkan wani gurnanin ta irin na zaki waja'at amma sai ga ta tako tana tana ta masifa ko ila ila gwanin ta tafiyar ta ta zo ta ka an na halwar kawo kai ka ta tattabaru ce ta zo ta fale fale ta karatu masifar ta kai tafiyar ta yau waja'at gadba ta kolo arfi min siyamin amali yuqatil hida'u ya ثم سلم على من خيرك الكرامة وتولت وما رأته ومن أين ترى الشمس مغلة أبياء زيارة ثم سلم على من خيرك الكرامة يوم جاءت جذبة ranar da ta zo ta ta dubun zumaranta ya ɓaci تقول تنا سوى أبيل سليا يسعى كم فتن فتيلا من أحمد جاء أحمد يقال الجزاء ذاتي أنا أنا يوم جنجلو نزمبو ني ذاتي أحمد يا يوم زمبو وتولت سلو تكار سكرور وتلفأنت تجويا وما رأتك قادرة وانت أما وتجنبا ويدين إمام مسلم السوداء ما ومن أين تيايا ترى الشمس mukulatun amya mukulatun idaniya kwayar idaniya amya makahuwa ta yayin za ta ga rana ga ranar a gaban da shine sai ga rasulullahi haccen sa ya tuka a gabanta amma kuma idaniyarta makauniyar idaniya ce ga matsan Allah a gabanta amma tana koruwa wallahi mun muka haɗu shine sai ga wanda yake dariya ga shi gabanki amma ko kina neman wani abu shi a ran sai yana fita ga manzon Allah a gaban da amma tana ta faɗa tana cewa wallahi yanzu na sai ta doka masa wannan wannan duwatsu har yau kuma ba su haɗu ba sun ba san mata wani yahudiya ke shaɗi ba yahudiya ce ta ce ta sa guba a wato ba yahudiya ta sanya masa guba a jikin wato a bakin karfata ta akuya sai ta samu karbata ta akuya aka sauke shi aka sa guba a cikin karbata wa kam samun shikwatan ashiya wa kam da yawa samun shikwata lalle taɓewa wata ɗaukaka ta zuwa ta al'ashiya masu taɓewa to lokacin da aka kawo karbatar ma'aike ɗauka zai sa a bakinsa sai karfatar ta ke cewa kawai da aka yi karfata suna magana ta cewa ana mutumuma ni fa wadda aka kai yawa guba ni guba guba ce a jikina fa a za a jira sai ga karfatar nan tana tana tana tana tana wato daidaitawa ma zai irin abin da yake cikinta min sunne na wato na na guba binuke wanda da kulli take yi ikfaruhu koyewarsa ibda'u wato farawa ne wato ana ɗaukowa ma'aikin Allah yana yana yana yana kokarin cewa bakin sai kawai kalma ta ce cewa akwai guba akwai guba shi kuma manzon Allah yana magana da kowa da mai rai da marar rai kuma ya iya jin yaran kowa ya iya jin yaran kowa shi wato duk waɗannan abubuwan idan aka ce manzo Allah yayi magana da da da da karfata ko abin da ya kama da haka za ka ce to yare sai irin namu ai wa in yi illa kisan da da mun rage ko walakin la tanka wala tasbiya kowanne abin yana tasbihi shi ma'aiki idan ka ji abu marar rai ku duk ne ne ya kara ga wani sai kai kun ji abin da yake ci raƙumi ya yi kuka ke kun ji abin da yake ci duk abin da ya yi magana an zo an wuce kwaɗo yana kwakwa amma ma'aiki ne sai kai inna nakasa ka aka huta zuwa ai kwakwa din da yake tasbihi yana yana cewa subhanallahi wa bihamdihi ne da abin da yake gabansa mai rai ko mara rai wannan fanka da take kaɗawa gaba ba inda ma'aiki na nan zai ce ga abin da take cewa lakin ana kawowa karfatar wani ɗan ƙara da karfatar ke zai maza Allah ya gane labari take ba ruwa guba sai a yi wa bi kulkin minan nabiyyi karim da kuma tada daga wannan annabi mai karanci wadda lam tukadu fi jarkiha al admar wanda da irin fashin bakinta bai bayi ba za a iya ba da labari ba man na faslan ala hawazina shi ne yayi baiwa ta tsantsar baiwa ga hawazi lokacin da aka ji aka yi masa umarka aka yi masa umarka hawazina wata suka fi suka ce to duk da ya gama da mahaifansa inda zai tinkara nan gaba shine inda aka shayar da shi kuma a cikin tarin ƙabilunsa a nan ne banu sa'ad wato dangin halittu da ake yaki sai suka ce to duk da ya gama da mahaifa dama daga mahaifa sai ina sai dai da aka jaye sai suka ce to nan zai nufa nan da maganin lamarin nan mu haɗa jama'ar kawai a yi aran gama kafin ya zo mu je mu rinsa shi a maka ba a jin Allah sai ji labari dama ya zo maka da mutum dubu goma kuma a makka sai aka samu mutum dubu biyu sun musulunta sai ya haɗa da mutum dubu sha biyu da ku zo mutum shi da aka aka haɗa a turkun iya nan ta hunayi aka gwamza yaƙi da aka gwamza yaƙi wajen mutum dubu biyu aka kama ribatattu a jikin ga su ne ɗan garin da aka aka aka shayar da da yadda aka kama su gaba ɗaya to ba a nan sai kawai wata dattijuwa ta tashi tana cikin wanda aka kama kafin sai dace ma wata dattijuwa ta tashi tana zai sai ta fara rera wa ma'aikin Allah irin waƙar da ake yi a garin lokacin da ake shayar da inda ita tana nan a lokacin wa irin waƙar da ake a garin ta fara rera masa ma'aikin Allah yana dinka dukkan ku an yabe mu kuma yayi musu yayi musu baiwa mai yawa in kana lahu qabla zaka saboda ya kasance a gare shi kafin wannan lokacin da yi jumriba har a wannan lokacin a nan ne aka yi renansa a nan ne aka yi renansa wa tasabiya sai gari da tutun zo fi yuqta lidai a cikin ma kai hatta sai da ce imamu ita ce ce imamu ita ce in sai da halima ba ta yi wani aiki a gida sai ta ce a goyi ma'aiki ita ce imamu ita ce mai goyon ka ko ta ɗauke shi irin da yara ƙanana a gida wanda su za su taimaka a yi a yi a yi ne akwai ɗan uwansa da aka shayar da su tare shi kuma sunansa abdullahi sanin ce ma ta ita ta girme tana ita ce suke ta renan ka an ce wani lokacin har ta yi masa irin zaɓuɓɓen nan tana yi masa waka sai ga jima wa ita ma an kama ta a cikin masu yakar ma'aiki ma'aiki sai ya ganta ƙaukar dai waje alkufuru kadra ha ai kafirci ya zamanto ya kauce girman matsayinta ɗaukar zaɓe ta manzon Allah ina ce na ya karɓa aikin Allah. Wasu ba sannan kuma ga shiri bata ta ƙara rage darajarta an tsatsaure ta ba da igiya an kamo ta ma'aikin Allah sai ya hango ta. Da ya kace ce wace ce wannan kamar ce ma'u da ke gari ta ce ni ce ba. Ya ya zan yi mutanen gari sun ce za su mutu ma dole a fito da ta. In ma'aikin Allah ta kusance ta aka cince ta ita a kama mata wani wuri ta zauna aka kama mata wuri a kawo mata abin mutane sun ce ta mamaki ya haka shi ne babu ji mamu wuri a gaba ya ke cewa har sai mutane ke tsammanin cewa to ko su ma mu ne a kawo su abin da ya ce wata turu manzan Allah ya wuce irin abin da ya mata sai suka yi tsammani idan rubutacce ko gaban manzan Allah ai karamci yake samu aka kawo mata abin fahabaha birran fahabaha درا أنت وأبت الناس به أنما اتباع لداء فليأت ثم سلم على من نام وليس الجواب وشفاؤه وصدى المصطفى لها من رداء أي كل هواه ذاك الرداء فليأت ثم سلم على من نام وليس الجواب وشفاؤه وغدت في جواي سيئة وسوى السيئات في جواه فليأت ثم سلم على من نام وليس الجواب وشفاؤه nan ma'aiki sai sai mata to tun da kin zo sai to ma'aiki ta zo wai da aike ka ai dan uwa ce. ku da ya kawo ki wannan gurin yanzu ki zaba in a gama wannan abun ya ci mu shirya ina tafi madina in tafi da ke can ki je ki zauna da yi mutu goma ta arziki a can ki ci gaba da rayuwa tare da ni har ki yi wa fatin ki har rayuwa ki kare a can abokin tare da ni ko ba gida za ki koma na tara muku dukiya ki koma can gida ki ki ci gaba da rayuwa Sai a san ba ni abin da za a ba kan koma gida dan samu abin da da da da da ci gaba da rayuwa shi ne muna mai mai ta wannan kinsa wala na jawa da yara su ya ga sai mace da kuka ita yanzu ga ma'aikin Allah ne za ta koma gidan da je ta yi ba ba hadir dukkan wata jin daɗi da ɗa'a da manzon Allah ya bata tawahhamatin nasu har sai da mutane suka fara riyawa Allah masibahu da suke cewa kai ribata fa a wajen yaƙi ida'u dokat an ya ka riba to ka wajen yaƙi ka zo a matsayin ributacce gaban manzon Allah in dai ya san ka yi kamo ne ma'aikin Allah ba ta kalli Mustafa ba sai abin zaɓi sai dai mayafinsa da albarka sai ya shimfiɗa shi da ya shimfiɗa ya shimfiɗa da ha'a gare ta zai da daga daga wannan mayafin nasa ai ku fadilin hawa ku za ka rida ya shimfiɗa mata mayafin sai ta gaji ta zauna a kai dukkan baiwa da fallafa wannan mayafi ya danta ne dan a ƙarshe mayafin da yake duk wani zinare da da abin kyauta a zo a yi cikawa a kai aka cika kayan kyauta da yawa sai da aka cika wannan mayafin aka kulle aka tura mata aka da kuma ita haka nafsi sai ta wawa sai ta kasance cikin wannan mayafi da ma'aikin Allah ya bata waliyar tasiritin da da ta koma gida sai ta zama cikin shugabar mata gaba ɗaya da ta je ta faɗa sai da ake wata sai da ake wata ta ali kam ba zan zauna a wannan garin ba da ya koma gida sai da ali ai bin sa kai ita ne wata sabuwa sai ta bi ta je madina ta same shi da ta same shi a madina sai ta je ta faɗa gaskiya ta ce ni kan ba ita zan koma ina nan tare da kai har sai wa ba ki a shekara ta takwas bayan hijira kabarin ta yana nan a a a a a a wannan a fakiha ita a madina sai wa ba ki to shi na a lokacin wa sai ila bi imamu shi kan sai ta zama to ita sai ila ce imamu ta musulunta amma ta zama shugaba a cikin mata iya matuƙar dukkan shugabanci wanda ake nuni sai ila ce imamu ta samu amma wannan shugabanci da ta samu ta samu ne saboda wannan abu da wato ta samu ne saboda irin baiwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata irin dokar da manzon Allah ya yi za a tsaya kula a kuna ce na'am ba matsala نعم ينزل فتنزه في ذاته ومعانيه استماعا للعز منها الابتلاء فليأت ثم سلم على من نام وليس الجواب وشفاؤه واملئ السمع من محاسين يمليها عليك الإنشاد والإنشاء فليأت ثم سلم على من وليس الجواب فضل منه ابتداء فليأت ثم سلم على من
التبسم والمشل والماء كرمتنا الرسل فما يقدر السوء على قلبه ولا الفحشاء صل على ثم صل على من هو للملك رحمة وشفاء yace fatalarsa ɗan shaƙata mana ka ɗan tsarkaka cikin rera ambatobi za ta yi a cikin ambaton zatin manzan Allah wa ma'aliji da kyawawan halaye ka ɗan shaƙatar da cikin ma'antinka in an sami hasin silamu idan aka ce wato haske ya girmama a gare ka gwamnatin sama ka suka binka min mahasini daga kyawawan abubuwa yumliya wanda suka shafi manzon Allah wanda yumliya alaika al-inshad wanda al-inshad wannan rerawa wal insha'u da wannan bayani yumliya alaika zai yi ciftarka a gare ka zai yi imla'inka a gare ka kullu wasu duk wani siffa lahu a gare ni sallallahu alaihi wa sallama ibtada'at wanda in na fara bi kistau abal akbar al fadl min wa ibtida'u duk wani labari wanda akbar al fadl na girman tabi'a da kyawawan halaye in ka ana batun wani mutum yana da wani ɗabi'a mai kyau da kyakkyawan halaye idan aka zo a haƙƙin manzon Allah ibtida'u ta farawa haka in ka da ana cewa wani sarkin hakuri ne to aka zo batun manzan Allah to an kure magana kuma wannan hakurin na wannan mutumin shi a nan farawa duk abin da kake tsammani na ɗabi'ar kirki da wani ya siffanta da ita idan aka zo kan ma'aikin Allah to ta wannan mutumin komin kure wata farau shi manzo Allah daga nan ya fara ma inda ya ƙara kuma hankali bai kai ba sajjibi shi wani shugaba ne kuma ka san shi ba da haka ko dariyarsa an taba sun murmushi ne bai taba kyakya cewa da dariya wal mashi alkuwai idan ka gan shi yana tako cikin nutsuwa yake a sanna a sanna amma kuma za a gan shi yana tattira shi ba tafiya yake kamar malalaci ba kuma ba tafiya yake yana tada kura kamar masu tafiya da kuka ba tafiyarsa ba lalaci ba bankaura wa nauhu idan ka gan shi yana waje aka tama bacci yake al-ijba'u a ba ma sai bacci ba dai ma sai dan rirri ne ya dan kwanta dai yana dan rirri ne amma ai shi kam baya kwantawa wai a ce wai yayi bacci irin namu wanda ya tafi gaba ɗaya domin shi kan aika namu ayyuhu wala ya namu qalbu idan ya ce dai a ce ta yi bacci amma zuciyar kan tana nan tana ambatan Allah ma tura kulki abin da yake koma baya na cikin wannan kyakkyawar tana tasa in ina so na siffanta maka abin da zan faɗa maka annasimu dan tulo wannan kissar mace asuba in an yi sallar asuba idan ka fito wajen masallaci kana da raba kirki gari ko ba za ka je ka je iska ta sanyi ana ana yadda iska ta bara kada sai a ce sanyin asuba to wannan shine annasimu wato ko ko mun kuncin da ka sha na zafi cikin dare in asuba ta yi duk bala'in zafin da ake to in ka zauna za ka kitta mai ni'ima ta raka to ai shi manzon Allah ya sha gaban wannan kitta din da ya sha wato ɗabi'ar halayensa idan kana so ka ɗabi'un halaye tsantsar kyauta irin ta wannan kitta wajen za su ce ɗan adam haka manzon Allah yake a ma'amar duk wanda ya zauna da shi ya ji daɗin zama da shi wala ghairu muhayyam abin da yake kuwa koma bayan can fuskarsa ai arrazatul jannat dan tulo wannan dausayi mana wanda za ka gan faransa tamkar rera suna suna kamar masu rera wani wani yabo lokacin da za ka gan su faransa suna kadawa idan ka ce dausayi ya cika da fulawa to sai za ka tana kadawa to za ka ta dauki can da kyakkyawar da kake to ai wannan can da bai kai can fuskar manzon Allah kuma bayan da take shi ba in ta ɗauke maka rahamatun kullu shi gaba ɗayan manzan Allah rahama wa azumin da tsantsar wato ƙudurin aliya wa azumin da tsantsar azama wa waƙarin da tsantsar nutsuwa wa ismatun da tsantsar kamewa wa haya'u da tsantsar kunya la ta kullul ba'sa idan tsanani yayi tsanani wannan tsananin la ta kullul ba ta warwarewa min bukurar sabri wato a gare shi a igiyar nan da aka daura ta hakuri irin ta cikin manzon Allah dan tsanani yayi tsanani wannan tsananin baya warwarewa wannan igiya ta hakuri shi ne wanda an tsara hakurinsa an tsara hakurinsa ba mu mutane ba mala'ika jibril ma sai da yi a kan al'amarin hakurinsa ya yi mamaki da aka je saboda shi abinda mala'ika jibril ya sani in dai aka bata wa annabi to ƙarshe annabin nan ya yi addu'a Allah ya kibar da wa'annan mutane aka zo ya zo ɗa'is ya yi wa'azi aka je sai bai ce komai ba bai ga ma'aiki ya daga hannu ya addu'a aka yi ci gaba da jifar sa har sai da aka burna masa fuskar da jiri ya fara zuba kafar sa jiri yana zuba Allah ya ce mala'ika da wuri ka samu mala'ikan zuwa sun ku tafi tare kana ganin da abin da ake wa masoyi na a garin tare ni ba ni zan yanki nauyin azaba amma gefen maka duk gaba ɗaya ga kiran zuwa sun ku je ku faɗa mana duk duwatsun da suke duniya yau mala'ikan duwatsu ya je ya faɗa sai abin da manzon Allah yake yi a garin Makka da Dali duk irin nau'in azabar da yake so duwatsu su yi mutanen garin nan su aka zo da mala'ikan duwatsu da mala'ika Jibril ya rako shi suka samu ma'aiki suka ce ga abin da Allah ya ce yau duwatsu sai abin da ka faɗa mala'ikan duwatsu ka faɗa masa me ake so a yi da duwatsu a a cikin da garin za a yi a yi ruwan zuwa ta kofa sai ruwan zuwa kan adan da ke mutanen garin gaba ɗaya ka faɗi abin da kake so ma'aikin Allah ko kallon mala'ika dubirin ne ba bai kalli shi mala'ikan zuwa din ba sai daga hannu yace Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirya su ai ban sani bane a rashin sani duk suka yi wannan abin Allah ka shirya su gaba ɗaya laika jibril zai yi gidan zai ce kada sadaka man san baka rubu rajul sai yanzu na gane wanda Allah da yake maka arrabu mai yawan mai yawan tausayi arrabu mai jin kai lalle yayi gaskiya sai yanzu na gane al'amarin da ake yi sai malaikan zuwa su yace Allah ba ya ce yau sai abin da ka faɗa ita ka koma ka ce أريد أن يكرد الله من أصلابهم قوما يعبدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا ai Allah ya ce gaba ɗayan su ba za su ba da gaskiya ba kawai gaba ɗayan za a faɗi sai ka koma ka faɗa ka ce ni abin da nake so in ba za su yi musulunci ba duk kafiri ɗaya Allah ya fitar min wani musulmi a ƙasarsa a ƙasarsa a fitar da wanda zai bauta wa Allah zai kai ka da su ba duk kafirin da ya kai kafiri zai aka samu musulmi a gidansa ko ba zai shige ba to sai an samu musulmi a cikin gidansa to shi ne a nan ba musulmi yake shi fa in wauta ta kai wauta ƙara mana kuɗi take mu wautar ne wauta kurewa a kullum da ke shi ko manzon Allah ƙara masa shi ka taɓa jin mutum irin wannan duk mutum in aka mar wauta tana tana kurewa a kullum ne amma shi manzon Allah wautar ne wauta shi kuma sai ta ƙara masa hakuri sai ta ai wannan ike ta sa koyi wata wani abun fatanci baya cince ka wala ta tafi ko sarrafa sannan kuma ba ta kaskantar da ita farin ciki baya sa ya kankanta a cikin al'amarin kawai manzon shi faran manzon Allah gaba ɗaya karamci ne fa ma ya su mummunan abu bai taɓa karatuwa a ransa alaƙar da ya a zuciyar walan fashawu alfasha ba ta taɓa karatuwa a cikin zuciyar manzon Allah haka nan duk zuciyar da ta cika da ƙaunar manzon Allah za ka samu wannan zuciyar alfasha ba ta karbuwa a cikin ka wala na zuwa da yaran yana magana yana cewa ite sai da take ka kawo zuciyar nan tawa duniya ko dan kaɗan ba ta samu mahalli baya iya tuna kayan da yake cikin duniya bai taba ji yana sha'awar wani wai wani abu da mutanen duniya suke faɗa yake so ba sai bai taba ji yana faɗa yadda ko yana ta haka zuciyar bayan Allah azuwan ni'imatul ilahi alaihi fastakallan da zikir bi gaba ni'imar Allah ta yi girma a cikin lamarin manzon Allah dan haka fastakallan da zikir bi gaba da haka masu girma sun suka samu yanci da ambatan manzon Allah ai ka gane waye manzon Allah ma har ka iya faɗan annabi to ai kai ma sai ka girma wanda bai girma ba ai shi baya kallon ganin kiran annabin ma a matsayin wani abu shine maulana ce ba ce ka bi zikri rasulillahi alu arzai ni na mutum wannan Allah ne nake samun daukaka nake samun haihaya da ka duk mai san girma mai san daukaka mai san kusaci ya ambaci manzon Allah zainat awruhu alai fa abida wa akul jidni da akul ikida zainat awruhu mutanen da san marwauta alai fa abida shi ku sai rinsa idansa duk wautar da ake manzon Allah baya kallon kamar bai san an yi ba wa kulli shi kuwa ai dan uwa wanda yake ma'abocin hakuri dan uwa wato ma'abocin hakuri da abu guda mata ta da sa al-ihda ulinkewa zai rinsa duk wani abin da ake masa mummuna to ba zai dinga kallon ba shi manzon Allah mutum ne zai bar wauta amma kamar bai san yana yi mutum ne zai mar abu amma kamar bai san yana yana yana yi don haka lalle duk wani mutum mai kyakkyawar tada zai zama to mai rintsewa ido ne akan abubuwan da ake yi masa na cutarwa da yawa yawan waɗanda ake kuma sahabban sa za ka ji ana rabiya Allah ta'ala anhu da yawa wajen ka ɗauko abin da suka yi masa don muna sa kare ma ba zai kai ba irin abin da ba su yi masa amma da ƙarfi sai da Allah ya karfi sai da ma'aikin Allah ya karfi wannan nafsun nasu kan wani ke da duk duniya aka ambaci sunansa ba wanda nake ke irinsa amma sai da aka dawo duk duniya ba wanda nake suna da an kama sunansa fiye da manzon Allah ina ganin za mu dakata a nan za mu tashi a wasu al'adamin ilmin wa ilmin mahuwa baharun lamfi'ilin al'abamu insha Allah ta'ala za mu kwana Allah ya tsara mana da ba abin da za a fita da zuciyar mutum ta da zuciyar mutum komi na zan hana abu da zuciyar mutum ta kun samun mutuwa da su Allah ya ba mu ilimi da amfani Allah ya ba mu ilimi da amfani Allah ya kan mahaifan da malaman da dukkan magabatan da dukkan shugaban Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari dukkan abin da ya yi Allah ko da Allah Allah ya yi Allah ya yi kowa da cikin al'amuran الرائع مرة ثلاثة أن الباري ربنا عليك توكلنا وإليك نحن وإليك التوفيق سبحان ربك رب السماوات والسلام على المرسلين